الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الأخوة بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم أمركم بذلك في محكم تقديره ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله ومن الحقوق الذي أوجب الله إتيان به هو حقوق القرابة وللقرابة حقان حق الصلة وحق المؤاسة قال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه هو المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا القرابة متشعبة من ال من ال من الأبوة وهو الأصل وما يتصل بالمرء من ناحيتهما ومن معاني القرابة يجتمع الفروع فروع الإنسان وهو الأبناء والأحفاد وإن نزل حق القريب ثابت شرعا وهو حق الصلة والنفقة والكسوة والإحسان بالقول والعمل والمؤاسة عن محبة وعطف ومشقة ومن ضمن الألباب الذين وصفهم الله في القرآن والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويكافون سوء الحساب عباد الله ومن عظم حق القرابة ذكرها الله بعد حقه وحق الوالدين على العباد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله عباد الله ومن مكانة ومن مكانة القرابة بالإسلام لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حديقتي برها وأعطيها لله خالصا لوجهه وقال عليه الصلاة والسلام وإني أرى أن تجعلها وتقسمها بين بين أقرا بين أقربائك ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مولك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين انظروا عباد الله بما عني المرسلون بالكرابة هذا موسى عليه السلام حين أرسله الله إلى فرعون مرسلا وقال وأكي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وقال في طه اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به عزري وأشركه في أمري كي نسبها كثيرا ونذكر كثيرا إنه كنت بنا بصيرا هذا يوسف عليه السلام ما إخواني ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبكي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أكانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير وقال في آخر القصة ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari su tabbata ga Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawan allah ne manzon allah ne ya zuwa duniya da alkhairi da musulunci da ƙur'ani gaba ɗaya wanda ya bi shi ya shirya wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya ‘yan uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umarci mu da wannan cewa ya yi wasici gare mu ga waɗanda suka gabace mu cikin ahalul kitab akan mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah masu albarka fuskoki masu allashuwa sani yau muna yi ne da juma'a wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan biyun musulunci watan safa yau hijira na da shekara 1446 mun tare cikin wannan masallaci nawa mai albarka wanda yake ƙarƙashin cibiyar al'ahafat da ke wannan unguwa ta nasarawo a nan babban birnin jihar gombe domin halartar juma'a da sauraron kutuba a wannan masallaci nawa mai albarka wanda yake ƙarƙashin jagorancin malami kuma uba jagora mai tarbiya malam dr umar dokaji allah ta'ala ya kara masa lafiya musuni ya yan uwa musulunci ya zo da bayanai na hukuk haƙoƙi na juna ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ya uɗa kulla zai haƙƙin haƙƙa allah subhanahu wa ta'ala ya bamawa dukkan ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa kuma shi haƙƙi abin tambaya ne a gobe alkiyama matukar ba a kiyaye shi ba ko kuma ba a kubuta da shi ba tun a duniya yasa daga cikin abin da yake zamewa ɗan adam matsala a gobe alkiyama ba abin da ya kai zama matsala face ya je lahira gaban Allah da haƙƙin wani auyensa wanda ya kubuta da shi a duniya ba ko kuma shi mai haƙƙin bai yafe masa ba to wannan iya cikin matsala da take hana mutum samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa bayanan haƙoƙin juna iya da kyau ga musulmi lokaci bayan lokaci a dinga tunatar da mu hukuk wanda yake mutabadin a tsakaninmu, wanda ina da haƙi gare ka, kana da haƙi a gare kana da haƙi a gare su suna da haƙi a gare ka, tun daga iyalai zuwa makota zuwa malamai zuwa shugabanni zuwa ‘yan uwa da dangi. wannan yana da kyau kowa ya san haƙƙin juna domin ƙoƙarin kuɓuta daga wannan aiki mai girma tun kafin mu je gaban Allah ta'ala wanda zai ɗaula don mu na sallah ko azumi a biya wannan haƙoƙi duka muka danne su a duniya wanda ba mu ƙoƙarin kuɓutar da su ba daga cikin haƙoƙi masu girma da ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayanin wajibi ne kowa ya zo da shi daga cikin mu al'ummar musulunci shi ne haƙƙi na ƙaraba haƙƙi na ‘yan'uwantaka haƙƙi na dangi haƙƙi na makusanta ƙur'ani ya zo da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan haƙoƙi ɗin ‘yan'uwa ko dangi ko makusanta suna da haƙoƙi wanda ɗaya ne daga cikin haƙoƙi da Allah ta'ala ya dinga maimaita magana sa ƙur'ani danginka ‘yan uwanka suna da haƙi kanka hakanan kai ma kana da haƙi gare su wajibi ne mu yi ƙoƙarin kuɓuta daga wannan haƙoƙi tun kafin mu je gaban Allah a gobe alƙiyama dukkan ɗan uwanka iya da manya-manyan haƙoƙi guda biyu a wuyanka haƙƙi na farko shine haƙƙus sila haƙƙin sada zumunci haƙƙi ne ka sadar da zumunci zuwa gare shi ka sadar da zumunta zuwa gare shi a kusa yake ko a nesa ka shiga cikin damuwarsa ka shiga cikin farin cikinsa ka taya shi murna in abin murna ya samu ka taya hijaje idan abin jaje ya samu ya zamto kana tare da shi a baki da zuciya wannan shine haƙƙi na farko ka ziyarce shi ka zamto kullum kuna da kyakkyawar alaƙa da shi a matsayinka na ɗan uwanka wanda Allah ta'ala shi ne ya zaɓa ya zama ɗan uwanka wannan kowane musulmi iya da wannan haƙƙin akan kowane ɗan uwansa haƙƙi na biyu shine haƙƙin mu'asa haƙƙin yalwatawa da haƙƙin bayarwa da haƙƙin taimakawa da haƙƙin dafawa kowane ɗan uwanka har in Allah ta'ala ya kaddara ka fi shi dama dama to iya daga cikin wajibai ka taimake shi ka dafa masa ka agaza masa a irin abin da Allah ta'ala ya fifita ka kansa wannan wajibi ne Allah ta'ala ya yi bayanin wannan haƙi a Qur'ani a gurabe daban-daban a cikin suratul Isra Allah ta'ala yana faɗa cewa wa ati zal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ubangiji yana cewa duk ɗaya daga cikin 'ya'yan musulunci ka yi ƙoƙarin ba ma wa makusancinka haƙƙinsa sai ƙur'ani ya kirayi abin da haƙƙi wa ati zal ƙurba haƙƙahu ɗan uwanka wa ne ƙani ne ɗan babbanka ne ɗan kawunka ne ɗan ummanka ne ɗan gwaggonka ne to wannan suna da haƙƙi wanda ubangiji ya kiraye abin da sunan haƙƙi a matsayinka na mai dama dama cikinsu irin abin da Allah ta'ala ya hore ma a duniyance to wajibi ne ka ɗau wani abu daga cikin wannan dukiya ka ba su wannan ba wai lallashinka ake ba ba wai shawara ake baka ba a ubangiji ne ke umartarka ko kun samu saɓani da su ko ba kwa ga miciji da su to ƙwar'ani ya ce wannan haƙƙin iyana a cikin abin da Allah ya fallanta ka a kansu to ka dinga ɗaukan wani abu lokaci bayan lokaci kana taimakonsu kana ba su kana yalwata musu kana kyautata musu kana toshe musu ƙofofin matsala a cikin irin abin da za ka yi wannan haƙƙi ne daga Allah akan kowane musulmi sannan sai ce wal miskin bayan ka gama da ‘yan uwa sai ya zo maganar kar miskinai waɗanda larura ta hana su fita neman abinci ta hana su kasuwa ta hana su aiki to waɗannan su cikin haƙƙi dukiyar da Allah ya baka suna da haƙƙi da ka taimake su sai ce wa bunus sabil sannan ‘yan tafarki mutumin da iya tafiya guzurinsa ya ƙare ko a mai sata ko abin da ya kama da wannan a matsayinka na musulmi akwai haƙƙinsa a kanka sai ƙur'ani ke cewa la tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin ya ku musulmi masu abin hannu a hannunsu ubangiji ya ce kar ku yi almubazzaranci ma'ana kar ku kashe dukiya a gunda bai dace ba kar ku kashe dukiya gunda bai dace ba domin mai irin wannan aikin ubangiji ya ce dan uwan shi dan ne shi dan kuma mai kafircewa ubangijinsa musani ya ƴan uwa masu albarka ita ‘yan uwantaka da wannan kutuba take magana a kanta, ƙaraba ta kunshi ɓangaren mahaifi shi ne asir, dama ɗan adam iya da res iya da abu guda biyu akwai asir akwai furu, asalinsa shi ne mahaifi kaka har zuwa abin da ya ƙasa. Furu shi ne ‘ya'ya jikoki abin da ya sama. To ɗan adam iya tsakanin waɗannan ɓangaren mahaifa da kuma samansa ‘ya'yansa. To, ƙaraba ‘yan uwantaka ta kunshi wannan, idan na ce mahaifi ya haɗa har da mahaifiya su kansu haƙƙin farko yana kansu sannan abin da ya shafe su ɓangaren mahaifi da ɓangaren mahaifiya ‘yan uwansu ‘ya'yan ‘yan uwansu wannan su ne ƙaraba naka wanda ƙur'ani yake cewa idan ɗan adam ya ga bala'i a gobe alkiyama yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa aki wa fasilatihi allati tuwi sune fasila wanda dan adam in ya ga bala'i a lahira zai iya cewa duk danginsa gaba daya zai iya bama wa Allah akan hukuntar da shi to wannan dangin naka bangaren mahaifi da mahaifiya to suna da haƙƙi a cikin irin abin da Allah ya baka na dukiya wa ma yattasul bil mar'i min nahiyatihi ma da abin da ya shafi dan adam na nahiyar mahaifi da kuma bangaren mahaifiya daga cikin ma'ana ta ƙaraba ‘yan uwantaka a musulunci ya shafi furu'ul insan ressan ɗan adam su ne ‘ya'ya da jikoki da abin da ya kama da wannan haƙul ƙaribi sabitin shari'a ɗan uwanka ya kai musulmi mai jinmu da sauraronmu da kallonmu iya da haƙƙi a kanka tabbatacci a shari'a ɗan uwanka wanka ƙaninka ɗan kawunka ɗan babbanka ɗan ummanka to ƙur'ani ya ce akwai tabbataccen haƙƙinsa a kanka na farko haƙƙu sila haƙƙin sada zumunta sannan wan nafaka idan Allah ya ma dama dama ka ciyar da shi ka taimake shi wajen yau da gobensa wal kiswa idan Allah ya ma dama dama ka taimake shi wajen suturta shi da bahi sutura wal ihsan ka taimake shi wajen kyautata masa bil qawli wal amal ka masa kyautata wajen magana da kuma aiki sannan mu'asa ka dinga yalwata masa kana taimakonsa lokaci bayan lokaci kana aika masa abubuwa na alkhairi an muhabba shi ɗan uwan ya san kana son sa bai ce ka fiye naci ba bai ce ka matsa masa ba a'a kana masa amma saƙon da yake zuwa zuciyarsa kana ƙaunarsa kana son sa kuma kana begensa sannan kuma kana shauƙinsa wannan haka Allah ta'ala ya ce mi zauna tsakaninmu da ƴan uwanmu daga cikin abinda ‘yan uwantaka ta ƙunsa wanda ƙur'ani ya zo da wasafin wa'ansu masu hankali a cikin suratu ra'ad sai ƙur'ani ke cewa masu hankali in ji Allah daga cikin a siffofinsu wallafi ne silu na ma'amar Allah bi ayyusa su ne suke sadar da abin da ubangiji ce su sadar na zumunta waye ka shauna rabba suna kiyaye lokacin ubangijinsu sannan wai kafuna yawmal hisab suna tsoron ranar hisabi ranar tsayewa gaba da Allah Allah ya ce suna sada zumunta daga cikin siffarsu na masu hankali bayan Allah masu albarka daga cikin girman haƙƙi na ɗan uwa na mukusanci ƙur'ani da yake faɗa mana haƙƙin Allah a kanmu a matsayinmu na bayansa sai ya faɗa mana haƙƙin mahaifanmu sannan kuma abin da zai biyo baya haƙƙin ƴan uwa ƙur'ani ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wannan haƙƙin Allah ne akan kowane mutum kowane musulmi mabautawa Allah shi kadai kada masa tarayya sannan haƙƙi na biyu wa bil walidaini ihsana kowa ubangiji ya dora masa haƙƙin mahaifansa a wuyansa ya kyautata musu ya zauna da su lafiya ya zamto bai sa musu farin ciki da annishuwa abu na uku sai ya ce wa bizil qurba danginka suna da haƙƙi a gare ka in ji Allah yadda ƙur'ani ya zayyana mana haƙƙin Allah da haƙƙin mahaifa sannan kuma sai ce mana haƙƙin ‘yan uwa wa bizil ƙurba danginka ‘yan uwanka makusantanka ƙur'ani ya ce suna da haƙƙi a kanka umil muminin aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahim mu'allaka bil arshi zumunci wanda yake haɗe tsakanin ‘yan uwa. To, manzan Allah yake ba da labarin iya ɗamfare a al'arshin Allah, mu'allaka bil arshin Allah. Musulunci a ɗamfare ke da al'arshin Ubangiji. Zumunci da bakinsa zai ke cewa, man wasala ne wasala Allah. Ya Allah duk wanda ya sadar da ni, ya Allah ka sadar da shi zuwa ga rahamarka. idan ka sada zumunta kai da ‘yan uwanka da danginka to zumunci iya maka addu'a a fauka sama a samawati iya ce bawanka Allah ya sadar da ni ya yi umarninka ya Allah ina roƙa masa kai ka sadar da hizo ga rahamarka sannan wa man qata'ani qata'ahu Allah zumunci yace ya Allah duk wanda ya yanke ni bai sadar da ni ba yayi watsi da ƴan uwansa da danginsa yayi bursta su ba shi ba su ya sake sabon abokai da sabon ƴan uwa ƴan uwansa da Qur'ani yace suna da haƙƙi a wuyansa yayi watsi da su ba shi ba su to ya Allah ka datse shi daga rahmarka inji manzon Allah yake faɗar wannan hadisi duk mai sada zumunci ya Allah ka sada hi zuwa ga rahamarka duk mai yanke zumunci ya Allah ka yanke hi zuwa ga rahamarka mai sada zumunci kana cikin addu'ar hi zumuncin a rataye da al'arshi kamar yadda manzon Allah yake ba mu labari ta bakin ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da idan muna kula da irin wannan hadisai ya yan uwa sai mu yi waya bayan mu ga irin yadda zumunci ya lalace a ciki za a ga wani ɗan uwansa ne uwa ta haɗa su ko uba ya haɗa su ko uwa da uba amma sai a ce sun fi shekara ba sa magana domin shi ɗan da abin duniya ya ga tsakaninsu ga kuma irin abin da ƙur'ani ke kiran ka yake kira ga irin abin da hadisan manzon Allah suke kiran ka suke kira shi ɗan uwanka duk abin da ya maka ɗan uwanka ne ba za ka taɓa sake shi ba kamar yadda ba a sake uba ba a sake ɗa to haka na ɗan uwa ba a sake shi tun ran gina ran zane Allah ya kaddara wannan mahaifanka ne wannan ƴaƴanka ne wannan ƴan uwanka ne ba yanda zaka yi wannan rubutun Allah ne akan ka akan kowa sai ka rungumi wannan rubutu ka zauna da su lafiya gaba tana da haɗari a addini amma ta fi haɗari idan ta yi gocin yin wata idan kuka yi wasa har ƴaƴanku sai kun haifar musu da wannan musiba mu danne zuciyarmu mu kori shaidan a yi ma ka ɗauka kamar ba a yi ba a zage ka ka yi kamar ba ka ji ba wannan shi ne girma kuma shi ne daraja manzan Allah ke cewa sallallahu alaihi wani ya zo ya tambaye shi ya rasulullah dangi na suna ina sadar musu da zumunta suna yanke mu ina kyautata musu suna cutar da ni sai manzan Allah ce in dai abin da kake faɗa haka ne to tamkar garwashin wuta kake barbaɗa musu a kansu kuma ba za ka kushe kana wannan ba sai Allah ya taimake ka in har Allah ya fifita ka da abin duniya ko ilimi ko mukami to dan dan uwanka iya gaba da kai kai ne a sama da shi kana kula shi kai dai kai kokarin sauke haƙƙin kuma a galabiya gaban nan da rahin zaman lafiya duka akwai matsala ta rowa da kankamu a cikinta a matsayinka na wanda Allah ya yalwatawa ga 'yan uwanka cikin bakin talauci suna ganin ka kana walwala da kai da matarka da 'ya'yanka amma su baka taimakon su dole sai dan ya raya masu rabar su amma kun ga kyauta da bayarwa da ungo wallahi tana kashe gaba in ji Allah wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun habib ubangiji yake cewa bayan da zai ka ka daidaita mai kyau da mummuna ba zai yi ba ka dinga ture mummuna da mai kyau amma rowa ka bayar a zage ka kai yabo sai Allah ce in dai kana wannan in ji Allah to makiyinka sai ya dawo tacecen masoyi ka kuma in kana da maki ka jarraba wannan in kana da abokin gaba ko ma hasada ka ku jarraba wannan kai yayi ma kai kuma ka mayar masa da alkhairi ubangiji ya ce nan gaba kadan sai ya dawo masoyinka ya ƴan uwa masu albarka daga cikin matsayin ƴan uwantaka da zumunta a musulunci lokacin da Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zama akan gwadabe na kwarai ba akan hanya ɗaukar zuwa aljanna qur'ani yace sai kun ciyar da abin da kuke kauna a cikin dukiyar da Allah ya ba akwai sahabi Abu Talha al-Ansari Allah ya kare da shi da aka saukar da wannan aya sai yazo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah an sako da aya tana maganar cewa ba za mu taɓa zamantowa a kan gwadabe na zuwa aljanna ba hanya madadaciya har sai mun ciyar mun bayar da abin da muke kauna manzan Allah ce eh haka ne sako ne daga Allah sai ce ya rasulullah ka shaida ina da wata gora duk abin da Allah ya gode min a duniya ba abin da nake kauna kamar wannan gona ana ce mata biraha tana gefen masallacin manzan Allah a wancan lokaci an ce manzan Allah har zuwa gonar yake huta domin akwai bishiyoyi da ruwa a ciki ya ce wannan gona manzan Allah ka shaida na ɗauke ta na danƙa ma ita aiwa addinin musulunci aiki tsaya ku ji inda ‘yan uwantaka take da matsayi a musulunci manzon Allah ya ce Allah ya karba bakkin bakkin malu rabi manzon Allah ya ce madalla madalla da dukiya mai albarka amma wannan gona Allah ya karba kuma ya yaba amma ka je ka daddatsa wa ɗan uwanka ka ba su ita ku duba yadda musulunci yake kula da yan uwantaka Allah aka yi wa kyauta a yi wa addininsa aiki amma sai manzan Allah ce kai da ka ba da gonar ka je ka daddatsa ka biya wa ɗan uwanka da danginka da ‘ya'yan babbaninka da kawunanka domin a ƙafa kulle na ‘yan uwantaka kar a samu zaniya to haka musulunci kullum yake kiran mu wajen jaddada wannan alaƙa ta ‘yan uwantaka bayan Allah masu albarka mu sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rarraba wannan gona ya ce a raba zuwa ga dangi annabi ibrahim alaihi salam annabi lut alaihi salam dan uwansa ne suna da alaka ta jini lokacin da bakin annabi ibrahim alaihi salam suka zo za su je su halakar da mutanen annabi lut alaihi salam a wannan gaba za mu ji hankalin yan uwa akwai kusakurai da zaka ji iya bayuwa a bakunan su shi jarimar ita ce luwadi neman namiji da namiji shine luwadi amma lut ɗin sunan annabin Allah ne ba za ka ce wane ɗan ludu ba ne a'a sai dai wane mai luwaɗi ne amma lut ɗin sunan annabin Allah ne amma wasu da yawace suke wane ɗan ludu ne ya masu ludu ne wannan kuskure ne lut sunan annabin Allah ne ƙwar'ani ya zo da sunayensa da yawa amma luwaɗi shi ne jarimar to mutanen annabi lut alaihi salam suna jarimar luwaɗi namiji ne namiji sai Allah ta'ala ya turo da mala'iku zai su halakar da waɗannan mutane domin an musu wa'azi ba su ɗauka ba. Mala'ikun sai suka samu zango suka zo jan annabi Ibrahim a.s. Bai san mala'iku ba ne, da ƙarshe suka bayyana masa mala'iku ne Allah ya tura su su halakar da mutane annabi Lula a.s. Sai ce yanzu ku halakar da alƙarya akwai musulmai guda ɗari a ci, suka ce a za ku halakar da alƙarya da musulmai guda hamsin a ciki, suka ce a'a za ku halakar da alƙarya da musulmai guda goma a cikin ji annabi ibrahim ya ce a'a suka ce a'a za ku halakar da alƙarya da mumini guda ɗaya suka ce a'a sai shi ƙala inna fi haluɗa inda za ku je ku halaka ɗin akwai annabi luɗa ce domin ɗan uwantaka ya tana da ɗan uwansa sai suka ce ƙalu na hannu a'alamu bi man fiha ai mu mun fi ka sanin muminin da suke cikin wani alƙarya lanu najiyannahu wa ahlahu illamra'atahu kanin min al-kafirin da shi annabi ludin da duk wanda suka yi imani da iyalansa duka za mu tsallakar da su sai matarsa kadai tana cikin halakar muhallu shahid ana da suka bashi labarin za su halakar da garin Sudum shine garin da annabi ludin ya rayu a cikin sa sai ya tuno da dan uwansa akwai dan uwansa a garin shi yasa yake tambaye su za su halakar da alƙarya da mumini ɗaya a ciki suka ce a'a sai ce a ciki akwai da biyu da ciki ku duba yadda annabawa da kansu suke kula da yan uwantaka da ƙaraba da zumunci annabi musa alaihi salam lokacin da allah ya aiko shi a matsayin annabi mursali ya ce ka tafi ga fir'auna ka je ka isar da saƙona zuwa gare shi ba matsayi a duniya da Allah zai yi wa ɗan adam matsayi mafi alkhairi mafi girma kamar annabta babu shi dukkan wani matsayi a duniyance ƙasar annabta yake to da Allah ya ce zai appointing ɗin annabi Musa a matsayin manzo mursali sai ce ubangiji wa aki harun akwai ɗan uwa na annabi harun annabi Musa yake faɗa wa Allah wannan Allah ga ɗan uwana harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni harshe ya fi ni iya magana fa'arsilu ma iya riti'an yusaddiku ne Allah shi ma ka ba shi annabta ka aike mu tare na gaskata ne ana masa akwai mai ce Allah ga ɗan uwana yanzu wani alkairi ne sabi ka tana da ɗan uwanka ka kawo sunaye sai ka sa abokai da ‘yan uwan matanka da danginta amma ka manta da ‘yan uwanka kai kaza kai kaza ina ‘yan uwanka na jini suna ina wanda ƙur'ani ce akwai haƙƙinsu a wuyanka ya ce Allah ga ɗan'uwana haru a suratu ɗaha Allah ke ba mu labari cewa da ya ce ka tafi zuwa ka fir'aun izhab ila fir'auna innahu ɗaha sai wata addu'o'i yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli sai yace waje alli wazira min ahli ya Allah ka sanya mataimaki a cikin dangi na iyalaina kaga annabawa suna kula da dangin su da yankunansu kai ma haka ake so kai ni ma haka ake so kai sai Allah ya ce da shi haruna ka je ga harun dan uwanka ya zama mataimakin an fahimci wannan annabi yusuf alaihi salam duk wani musulmi musamman mai bibiyar karatu da zuwa tafsirin qur'ani iya sanar irin gwagwarmayar da annabi yusuf da yan uwansa har ta kai ta kawo sun jefa shi a rijiya har ma suke kokarin kashe shi Allah bai karɓi rayuwarsa ba irin cizgunawa da matsawa da da mukunta da basu masa ba amma Allah ta'ala masha Allah kana malami shi alabi abinda Allah ya kaddara shine mai yiwa abinda Allah bai so ba zai yi ba karshe dai annabi Yusuf alaihi salam ya zama abin da ya zama da izinin Allah suka je gunsa ya gane ƴan uwansa ne wanda suka masa wannan muguntar aje ya gane su amma su ba su gane shi ba suka je neman abinci yunwa ana awo suka je wajen sami sai suka auno abinci da suka auno abincin sai ya cewa masu awon abincin ku mayar musu da kuɗaɗensu a cikin gonan abincinsu kaga har yanzu duk wancan azabar da aka yi masa nemanta da yan'uwantaka yan'uwantaka tana nan kuma za ta haifar da alƙai da suka dawo gida ga abinci sun auno sun zo da shi walan ma fatahu mata'ahu wajadu bida'atuhum ruddat ilayhi suna bude buhunan abinci he su kudaden su an mayar musu cikin buhunan abincin su qalu ya abana ma na baki suka ce ya baba ai ga abin mamaki hazi bida'atuna ruddat ilayna ai kudaden mu gashi an mayar mana da su kuma ga abincin bida'atuna ruddat ilayna an gane ko ga kudaden mu an dawo mana da su a cikin buhunan abincinmu an dawo mana da su wani miru a halana mun samu damar ciyar da iyalanmu da wasu amusu da ba su wani hafazu a kana kuma in za mu koma mun yi alkawarin kiyaye wannan ɗan uwana mu da za mu tafi da shi wani zidadu kai labayi za mu sake lamtun wani raƙumi daban bayan namu mu ƙaro zalika kailu ne sir iske cewa wannan awo ne mai sauƙi an ba mu abinci an ba mu kuɗi ɗan uwan mugunta suka masa jiya ba amma bai tuna ya rike su a zuci ba ai za su zo zan nima dai na rama bai musu wannan karan farko ya ba su kudin su da abincin suka tafi ƙarshe dai a ƙarshen kisa qur'ani yake cewa falamma da kalu ala yusuf bayan sun ji ya ce su taho da mahaifin da baba da umar su taho suka taho suka same shi a misra awa ilaihi abawai ya tattaro ma'aifinsa da mahaifiyarsa wa ƙala dukulu misar in sha Allahu amini ya ce ku shigo garin misar in Allah ya kuna amintattu wa rafa abawahi al'arish imam al-bagawi ce ala sari ya daga mahaifansa ya dora su kan gadon mulki wa karo lahu sujjada suke gaida shi irin gaisuwa ta wancan lokaci sai ce wa ƙala ya abat sai buɗe baki ce ya baba haza tawilu ruqyaya wanda shi ne fassarar mafarkin da na yi tun ina ƙarami a gabanka min ƙabli kada ji alharabi haƙa tun kafin ubangiji tabbatar da shi wa kada aha sanabi is akara jini min asiji haƙiƙa ubangiji na ya kyautata bin ya baba lokacin da ya fito ne daga kurkuku wa ja'a bi kulli zalbatu kuma ubangiji na ya zo min da ku daga karkara daga ƙauye sai ci min ba'di an nazzaga shaytanu bayni wa bayna ikwati bayan shidan ya kawo wata ‘yar baraka tsakanina da yawa an nazaga shidan ne afsa da shekon bai yau bai da ikoti duk abin da suka masa sai report ɗin ya ƙare a wannan kawo yake faɗa wa babansa abin da ya an jiba shi a rijiya an jefa masa dutse an dake shi an sai da shi bawa ya yi zaman kurkuku ya yi kaza amma da ya tashi bawa babansa labari da yake ‘yan uwantaka ne abun a gida ne sai ce min ba'adi an nazaka shi da baini wa baini ikwati shi kenan magana ta kare ya baba bayan abin da ya faru ya faru ne da yan uwana shi kenan inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim hakika ubangiji na mai laddafawa ne ga wanda ya so kuma Allah alim ne masani kuma hakim ne hikima ne saboda ka da karshe yan uwa mu kula da yan uwan taka kana da hali ka ƙi taimakon ɗan uwanka ba daidai ba ne wani ɗan uwansa iya ta bugo masa waya amma ba zai ɗaga ba domin ya san zai tambaye shi wani abu akwai yiwuwar Allah zai mai da kai shi ya mai da kai shi kuma cikin kiftawa da bismillah Allah zai yi wannan wani ɗan uwansa iya kauye ya tambaye buhun taki da ya iya bashi amma ya je aboki da kaza da kaza ya kashe dubban wannan abin da ake bukata so daga mu kula da yan uwantaka tana da girma a musulunci Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah iya farawa da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كجكم الله كجكم هيفم الله كجكم الله كجكم هيفم الله كشريد دمود زوريهم الله كدورا ما تبركي مدينتي يا الله تعالى منا روقانك كبامو دامنا من البركه kara mana ruwa mai yawa mai alkhairi duk inda ake bukatar ruwa ya Allah ka kai ruwanka mai albarka a guraben inda kuma ruwan yake ta'adi Allah ta'ala ka tsare wannan ta'adi ya rabbal alamin inda abin mai ce bai Allah ta'ala ka tsare mana mutuncin mu da dukiyar mu da iyalan mu da garin mu da addinin mu ya Allah wannan kasa ta muka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ke faruwa na insecurity ya Allah ta'ala ka mana karshen sa ya rabbal alamin duk wani abu da zai tada hankalin musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya kawar mana da shi ya Allah ka ba mu dawoma zaman lafiya ya Allah duk inda matsala take Allah ka kowa sanin ta Allah ka kashe wannan matsala da kanka ya Allah ya Allah ba dan halin mu ba ba dan aikin mu ba ya Allah ka raba mana asiri ya Allah ka zauna da mu lafiya majinyatan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka ƙara wa gare mu zaman lafiya da albarka da kwanciyar hankali da sauran garuruwan musulmai gaba daya ya Allah ta'ala ka ainihin ba mu zaman lafiya ya Allah ta'ala tsadar rayuwa da ake cikinta da kuncin rayuwa ya Allah ka mana karshen sayar bala da duk abin da ya dami mana kuncin rayuwa da wahalar rayuwa ya Allah muna kawo korafi da kuma kuki zuwa gare ka ya Allah ka mana sauki da gare ka rabbul alamin Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana yan kasuwa ku zama masu imani da tausayi kuka yayi yawa game da ku akwai hauhawar farashin da ake magana ku ne kuke yi ba tare da kamfanin sun kara ba wannan koke-koken yayi yawa a bakin mutane ku yi ƙoƙarin ku kubutar da kanku tun kafin ku ji gaban Allah duk abin da kai na zalunci ubangiji ba zai yafe ba saboda ku haƙura da ƙaramar riba sai Allah ya sa mata albarka ka matsa ka matsa ka tsawwala Allah zai ma amma zaka mutu ka bar dokin kuma ta zama bala'i yau yau Allah ya mana albarka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum